أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي يومنا هدوغ وطن محرم هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا داري هدو دا أربعين دا بير وان دي دي دي دا إشرين دا بيو miladiya watan bakwai miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin babun mina shirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghaira a cikin wannan littafi mai albarka fatul majid li sharhi kitab tauhid mu hara bayani gaba gaba mun kai gaba ta uku akan wannan babi amma iya da kyau sake maimaitawa saboda mu ƙara fahimtar wannan gaba دليل مهمانشن قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث لغير الله أو يدعو غيره بابي نادق الشركة متن ينمد آج جنواني استغاثة كما يندزام جمعنا ya nemi agajin wani ba Allah maɗaukaki ba a cikin abin da ba wanda ya isa ya agaza mashi sai Allah maɗaukaki au ya du'uwa gairahu ko kuma ya roƙi kuma bayan shi قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله yake cewa al-istighathatu huwa talabul ghawthi istighatha kinnan shine neman agaji wa huwa izalatu shiddati shine gusar da tsanani kalistinsar kamar neman tai agaji ko taimako talabun nasr ana nihin neman cin nasara ko ba da nasara wal isti'anatu talabul aun ita kuma isti'ana ana nihin neman taimako kenan abubuwa ne guda uku wanda kusan suke musamman ma al-istighatha wal isti'ana wa qala ghayruhu wani shaykh al-islam rahimahullah yace al-farqu bayna al-istighathati wad du'a bambancin tsakanin istighatha da roƙo anna al-istighathata la takunu illa min al-makrub istighatha kinnan batta kasancewa sai abin da ke da bakkan ciki da wahalhalu cikin shi wadda'a wa ammu min al-istighathati roƙon Allah kuma shi kuma ya yi ɗaukar kwaɗi da istighatha duk da cewa za mu ga addu'a iya ɗaukar bauta roƙo na bauta kuma da roƙo na neman biyan bukata li'annahu yakunu min al-makrub wa ghayrihi wa ghairihi domin wannan addu'a ko roƙo na kasancewa daga neman yayi wani abun bakin ciki ko wani ko wani abu kaba da yaka fa atfu du'a ala al-istighathati min atf al-ami ala al-khas ina raba istighatha raba addu'a akan neman agaji tunda malam cai mina shirki an yastaghitha bi ghairi Allah aw yad'uwa ghaira na'am kinan sai aka raba istighatha da addu'a wannan shine malam yace wannan rabawa da aka yi kama haɗa abin da ya zamanto amu ne gamamme akan abin da ya zamanto keɓantacce fa bainahuma umumun wa khususul mutlaq tsakaninsu akwai abin da ya game kowanne daga ciki kuma akwai wanda ya zamanto ya keɓanci da ma'anar shi daban ya shami'ani fi maddatin sun haɗu a tushe guda wayan fardu du'a anha fi madda shi kuma roƙo sai ya keɓantu da tushe nashi daban fa kullu istighathatin du'a dukkan neman agaji roƙo ne walaisa kullu du'a'in istighatha kuma ba kowane roƙo bane ba za a ce neman agaji ne mun gane ko qala wa qawluhu aw yad'u wa ghayra ko kuma ya roƙi wani shi qala ilam anna du'a naw'an ka sani kai mai neman ilimi ko musulmi addu'a ta kasu kashi guda biyu du'a ibadatin wa du'a mas'alatin akwai addu'a ko roƙo na bauta za mu ga da yawa wasu zikiri ba roƙo ba ne kake addu'a ce kake misali in ka ɗauka tasbihi tahmidi tahlili la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nan ba roƙo kai ba jinjinawa Allah maɗaukaki kai ka tsarkakar da shi daga dukkan tawaya ka tabbatar mashi uluhiyya da rububiyya kenan sai zamanto nan bauta ce kake ba roƙo ba sai zamanto a nan du'a'u ibadatin wa yuradu bihi fil qur'ani hadha taratan wa hadha taratan a cikin alqur'ani mai girma addu'a roƙo iya zuwa ta wannan wani lokaci ana nihin shi da du'a'u ibadatin roƙo na bauta wani lokaci kuma ana nihin shi da roƙo na tambayar biyan bukata wa yuradu bihi majmu'ihima kuma wani lokaci gaba ɗayansu lafazi zu iya nihin gaba ɗaya ana nihin wannan da wancan fa du'a'ul mas'alati huwa talabu ma yanfa'u da'i roƙo wanda ya zamanto na mas'ala ne kamar mutum ya nemi ya roƙi wani abin biyan bukata kuwa talabu ma yanfa'u da'i shine roƙon abin da zai amfani wanda yake roƙo min jalbi naf'in aw daf'i aw kashfi darrin na ɓangaren jayo wani amfani ko kuma ka yayi ko tarihi wani abin cuta abin da zai cutar da mutum ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه sa wannan gaba ce Allah madaukaki ya kyama yi musun wanda zai roki wani kuma bayan Allah madaukaki mimman la yamliku darran wala danfa'a na abinda bai amfani kanshi ba bai jawo wa kanshi wani amfani ba barantana ya karewa wani cuta ka kaulihi ta'ala kamar fada Allah madaukaki da yake cewa kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa'a wallahu huwa sami'ul alim manzo sallallahu alaihi wasallam kace musu yanzu za ku yi ka bautawa min dunillah ku bautawa kuma bayan Allah ma la yamliku lakum darra abinda bai mallaka muku ba wata cuta ko cutarwa wala nafa'a ko wani amfani wallahu huwa sami'ul alim alhali Allah madaukaki shine ubangiji wanda ya zamanto mai shi ne alimun masani ne sabanin abin da kuke bautawa basa ji ba su da ilimi san komi ba wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina قال إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Allah madaukake ce, Ƙul ka ce musu, ka cewa kafirai ko mushirkai, a na min dunillahi yanzu kuma bayan Allah ne maɗaukaki za mu bautawa, ma la yanfa'una wala ya durruna abinda bayya mana amfani kuma bayya cutar da mu. wa nuraddu ala aqabina kuma a maida mu a bisa digadigenmu bayan mun kasance musulmi mu koma kafirci ba da idh hadana Allah bayan Allah madaukaki ya shiryar da mu kwatamcin wa'ancan mutane kallari sahwatu shayatin kamar wanda shaidanne ne suka huzge shi suka warce shi fil ard doron ƙasa hairanan hairan wanda ya zama ya ɗimauce bai sa abin da yake ba lahu ashabun iya da abokai ya du'unahu ilal huda su kuma suna kiran shi ya zuwa shiriwa ana jayya shaidanne sun warce shi abokan shi kuma nagari na ƙwarai mumune suna kiran shi ya zuwa shiriwa tina suna cewa ka zo mana ka komo ƙul inna hudallahi huwal huda ka ce musu ai shiriwa kyakkyawar shiriwa ta gaskiya ita ce shiriwa ta Allah maɗaukaki wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umarce mu mu mika wuya gaba ɗayanmu ga ubangijin talikai mu jayu ya zuwa ibadar ya zuwa shari'ar shi Allah maɗaukaki na cewa wala ta min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kadda ka bautawa koma bayan Allah maɗaukaki ko kadda ka roƙi wani koma bayan Allah maɗaukaki ma la yanfa'uka abinda ba zai amfani ka ba wala yadurruka kuma ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan ka aikata haka fa innaka idan min az-zalimin to tabbat ka kasance daga az-zalimin domin ka ɗauki haƙƙi na Allah ka ba wani Allah maɗaukaki wani babu zalimcin da ya zamanto mafi girma kamar ɗauka haƙƙin Allah a ba wani shine shirka ƙala shekul islam shekul islam yake cewa fa kullu du'a'i ibadatin mustalzamun li du'a'i mas'alatin dukkan roƙo na bauta to ya tilastar da roƙo na tambaya wa kullu du'a'i mas'alatin dukkan roƙo na neman biyan bukata mutadamminun ya kumshi du'a'il ibada ya kumshi addu'a ko roƙo na bauta dan me domin a cikin roƙo a lokacin da mutum zai kaskantar da kanshi ya zuwa ga Allah madaukaki ya kamantar da kanshi cewa lalle talaka ne wanda bai mallaki komai ba iya da bukata ya zuwa ga Allah akwai nau'i na kaskantar da kai shi kuma wannan kaskantar da kai da so shine bauta sai Allah madaukaki yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roƙi ubangijinku tadarruan kuna masu kaskantar da kai da tsoro wa khufiya kuma a ɓoye ba tare da riya ba kada ya zamanto kuna bayyanawa don wasu su ji ko su gani don a ce wani ya iya roƙo ko ya iya kaza innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukaki bai ya san masu shishige a bisa dokokin shi wanda za su tsallaka iyakokin shari'ar shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yace qul ara'aytum in atakum azabullahi أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين كجاء مسلم صلى الله عليه وسلم أرأيتم كبان الأباري إن أتاكم عذاب الله ينزو إن عذاب الله تزومكو أو أتتكم الساعة ko kuma kiyamar da kuke musu kuke inkarinta ta zo wadda za a tada ku a cikinta a ghairallahi tad'un wannan hali a wannan matsayi wannan Allah za ku roƙa in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya da abin da kuke rayawa cewa allolin da kuke bauta suna amfaninku bal iyahu tad'un a a bari a wannan lokaci shi kaɗai ne kuke roƙo fayakshifu ma tad'una ilai Allah maɗaukaki ya yaye muku abin da kuka roƙa ya zuwa gare shi in sha'a amma in ya so watan sauna ma tushriku a wannan zamani ko lokaci za ku mance abin da kuke shirka da shi kuke hada bauta Allah da wani Allah na allolinku da gumaka wakala haka Allah madaukaki yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada lalle masallatai ko wuraren sujada guda bakwai dukka na Allah ne fala tad'u to kada ku saki ku bautawa wani ko ku roki wani ma'allahi ahadan tare da Allah kowane ne haka Allah madaukaki na cewa lahu da'watul haqq Allah madaukaki shi ke da fada ta gaskiya ko kira na gaskiya ita ce kalma ta tauhidi la ilaha illallah shi kadai ake bautawa wallazina yad'una min duni wanda suke bautawa koma bayan Allah madaukaki la yastajibuna lahum bi shay ai ba sa karba musu da wani abu su kare roƙonsu ba sa karbawa sai dai Allah da hikimar shi duk wanda ya danfaru da abu so ya wakkalar da shi a kan shi mani itaka da shai wukila ilai sai su roƙa sai Allah ya ba su abin da suka roƙa su ga kamar gumakan nan suka roƙe su alhali su basa ji basa gani mutum ne zai je isce ya iske ice sare shi ya zo ya sassaka shi ya jingina shi ya danganar da shi kuma ya zo ya yi karoƙon shi ƙasa wannan ya kai batan basira ƙala la yastajibuna lahum bi shay halin su illa ka ba su da kafai matsayinsu kamar mutumin da ya miƙa hannuwan shi dai guda biyu ilalma ya zuwa ruwa wanda yake nesa da shi liyabluga fahu domin ya kai ga bakin shi wa ma huwa bi balighi alhali ba zai iya kai bakin saboda yayi nisa da ruwan wa ma du'aul kafirin illa fi dalal roƙon kafirai ko bautar kafirai bata kasance ba sai kawai bata ne cikin bata ne malin cewa misalu haza fil qur'ani fi du'a'il mas'alati akthar min an yuhsar wannan misalai a cikin alqur'ani mai girma cikin addu'a ta roƙo to ya yi ƙarhin a ƙididdige shi wa huwa yatadammanu du'a'ul ibadati roƙo na mas'ala du'a'u mas'ala ya kumshi nau'i na roƙo na ibada li'anna sa'ila akhlas su'alahu akhlasa su'alahu lillah domin mai roƙo ya tsarkakar da roƙon shi zuwa ga Allah madaukaki bai roƙi kowa ba a cikin wannan biyan bukata Allah ya roƙa wa zalika min afdalil ibadat wannan kuma na daga cikin mafificin ibadodi wa kadhalika zakir lillah haka nan wanda zai ambaci Allah madaukaki wa talili kitabillah da wanda zai karanta alqur'ani mai girma wa nahwa da makamancin shi wa nahwihi da makamance shi talibun min Allah fil ma'na inan mai nema ne daga Allah a cikin ma'ana fa yakunu da'iyan abidan sai kasance a halin shi mai roƙo ne ko mai bauta ne fatabayyana bi hadha qawlu shaykh islam da wannan ne ya bayyana maganar shaykh islam anna du'a al-ibadati roƙo na bauta mustalzamun li du'a al-mas'ala ya kumshi ko ya tilastar da roƙo na tambaya kama anna du'a al-mas'alati mutadammanun li du'a al-ibada kamar yadda ya zamanto du'a roƙo na roƙon biyan bukata ya kumshi roƙo na bauta waqad qala Allah ta'ala an khalili tabbat Allah madaukaki yayi bayani ya faɗi game da badadan shi Ibrahim alayhi salam وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا yake cewa zan ƙaurace muku da ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah madaukaki zan bautawa ubangiji na tabbat zan kasance da wannan roƙo ko bautata ba zan kasance ba tsiyatacce wanda ya zamanto bai samu karbuwa ba addu'ar shi ko roƙon shi bai karbu ba فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب lokacin da ya ƙaurace musu ya ƙaurace wa mushrikai da gumakansu abinda suke bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki sai muka arzita shi da ɗa kuma ɗan wannan ya aihu ya samu jika zai zamanto Allah ya arzita shi ya samu ishaq ishaqa kuma ya aihi yaqub wa kullan ja'alna nabiya dukkansu kuma muka sanya su muka ɗaukaka matsayinsu muka sanya muka sanya su annabawa ne fasarar du'a min anwa'il ibada sai zamanto wannan roƙo ya kasance nau'i ne na ibada fa innahu fa inna qawlahu domin faɗa shi da yace wa ad'u rabbi ina roƙon ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya ka kauli zakariya kamar faɗa zakariya alayhi salam ne da yace rabbi inni wahana al'azamu minni wa sha'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyya Ƙala rabbi inni wahana al'azumu minni, ya Ubangiji, kai ne masani ƙashina ya yi rauni, iya nihin ya tsuha, wa sha'alar ra'asu shaiba kuma kai ya cika da hurhura. Nan akwai wani nau'i na balaga kamar ya ɗauki hurhura wata wuta wadda za ta kama ta yi balbalbal ta cinye gaba. Nan kai ya cika da hurhura. walam akun bi du'a'i rabbika shaqiya kuma ban kasance ba ubangiji na mitsiyace da roƙonka wa kad amara Allah ta'ala bihi fi mawadi'a min kitabi Allah madaukaki yayi umarni da irin wannan addu'a a cikin wurare daiwa daga cikin alqur'ani mai girma ka kauli kamar fada Allah madaukaki da yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku tadarru'an kuna masu kaskantar da kai halin da kuka san abin da kuke hwadi kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuma a boye ba tare da riya ba innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukaki baya son bayin da suke tsallaka dokokin shari'ar shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kakku yi banna a cikin doron ƙasa bayan nagartatta wadu'uhu khawfan wa tama'a kuma ku roƙi ubangiji kuna masu tsoro kan abin da kuke tsoro ko Allah ba zai karba muku ba wa tama'an kuma kuna kwadai ko kuma ku roƙe shi a matsayin kuna masu jin tsoron azaba Allah kuma masu jin rahama masu kwadayin rahama ubangiji shine aljanna kuma haka bawa ya kamata ya kasance ya kasance ko da lokaci tsakanin tsoro da kwadayi wannan tsoro zai sanya shi ya dage ya ƙaurace dukkan abin da zai kasance sababi ne na azaba kuma kwaɗayi kuma zai sa ibada da yake zai kwaɗayin rahma ta Allah maɗaukaki ƙala inna rahmatallahi qarib min almusinin lalle rahma Allah maɗaukaki kusa take ga masu kyautatawa cikin ibada ko cikin roƙo wa hadha huwa du'a'ul mas'alati malam ya ce wannan shine addu'a ta roƙo ta mas'ala al-mutadamman lil ibada wanda ya kumshi bauta fa inna da'iya yarghabu ila al-mad'u domin mai roƙo iya kwaɗayi ya zuwa wanda yake roƙo wa yakhda'la kuma na kaskantar da kanshi wa yatazallal haka nan na kaskantar da kanshi zuwa gare shi wa ghairi zalika da kuma ba wannan wa dabitu hadha iyakar wannan abinda za a ɗauka kamar ƙa'ida ce an na kulla amarin shara'ahu Allah li'ibadi wa amarahun bihi dukkan al'amarin da Allah maɗaukaki ya shara'anta shi ga bayan shi kuma ya umarce su da shi fa fi'iluhu lillahi ibada aikata shi wannan ibada ce a nan za mu gane kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya fassarar da ya ba da ma'anar ibada قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة nan bauta suna ne gamamme haɗaɗɗe wanda ya haɗe dukkan abin da za a ce magana ce ko aiki ne bayyananne ko ɓoyayye wanda Allah maɗaukaki yake ya yarda da shi ya san shi nan ma haka nan kusan ma'ana ɗaya ce nan duk abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi a shar'ance to wannan aikata shi bauta ce nan bayan rukunan musulunci da imani gaskiya adalci amana taimakon juna da abin da ya kama da haka dukkan wannan ibada ce qala fa idza sarafa min tilka al-ibadati shay'an li ghayrillah idan mutum ya karkatar da wani nau'i na ibada ko mun kankanan shi ga wani Allah fa ko mushrik za a sanya mai suna mushriki ne musadimun lima ba'atha Allahu bihi rusula ko rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda ya cin karo ya yi cin karo da abin da Allah maɗaukaki ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallam daga fada Allah maɗaukaki da ya ce ƙulillaha a'budu mukhlisan lahu dini ka ce kawai Allah ne kaɗai nake bautawa kuma a cikin wannan bautar ila yin ta dan shi na tsarkake shi da wannan bauta wa sayati li hadha mazidul bayan insha Allah ta'ala mala yace kuma da sannu za daɗin bayani zai zo in Allah maɗaukaki ya yarda qala shaykhul islam shaykhul islam rahimahullah yake cewa fi risalatu sanniya a cikin risala sanniya fa idza kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimman tasaba ila al-islam mim man marraka minhu ma'a ibadatihi al-azima فيعلم أن المنتصب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمنة قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام ما لهيتي أتكلم تاينشي إذن يكسنشي a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya dangano ya zuwa musulunci na zagon ƙasa minhu ma'a ibadatihi da tidda ibadar da yake yi mai girma to a nan za a san cewa almuntasibu ilal islam wanda ya danganu ya zuwa musulunci da sunna a wannan zamuna mai yiwuwa ya yi zagon ƙasa shi ma haka nan a daga cikin musulunci dalilin sababbai na daga cikinsu kuce gona da iri a cikin wasu manya-manyan malamai shehunai. tuman da ya kai ga iyawa shehu sujada ko ya bi umarnin shehu a bisa sabawa Allah maɗaukaki to tabbat a ƙalƙashin ƙasa ya yi wa musulunci zagon ƙasa balil gulu fi ali bin abi talib ko kuma bari ma ko wanda suka wuce gona da iri a cikin ali dan abi talib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi a lokacin da suka allantar da shi balil gulu fil masih kuma da wanda suka huce gona da iri a cikin masih bin Maryam salam da suka ɗauke shi Allah ne ko ɗan Allah ne. Fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salih aw ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyati mithla an yaqula ya sayyidi fulanun surni aw aghithni aw rzuqni wa ana fi hasbuk wa ana fi hasbika wa nawi hadhihi al-aqwal fa kullu hadha shirkun wa dalalun yustatabu sahibu fa in taba wa illa qutila malam yace dukkan wannan duk wanda ya huce gona da iri a cikin wani annabi ko kuma wani mutum nagartacce ya sanya shi a cikin wani nau'i na allantaka haƙƙi ne na Allah maɗaukaki ko ɓangaren bauta ko ɓangaren rububiya ko ɓangaren sunaye da da sufofin shi misali ya ɗauki wani aiki na Allah maɗaukaki ya dangana wa wani ko kuma wata bauta ta Allah maɗaukaki ya danganawa wani ko kuma ya sanya ya bashi wani suna ko sifa ta Allah wannan ya kasance ya yi shirka da Allah maɗaukaki malam ya kawo misali kala misali ya kulu ya sayyidi fulani insurni ya shugaba ko sayyidi wane ka bani cin nasara cin nasara ba wanda isa bada ta sai Allah maɗaukaki kaga wannan ya shiga cikin nau'i na rububiyya ayyuka ne na Allah maɗaukaki ba wani ba, au agasi ne ko kuma ka kawo mun agaji alhali bayyanan ba a gaban shi yake ba, ba wani tuntuɓe ba ne wanda iyanan zai iya tallabo shi sa hannu, bal mala Allah ya mutu ya riddige ya ce fulan agasi ne, au rizuku ne ko kuma ya ce wani arzita ne. A gani ba wanda yake arzitawa sai Allah maɗaukaki, duka wani ayyuka ne na Allah maɗaukaki. wa ana fi hasbika ni ina dangananka ko ina cikin lissahinka wa nahwi hadhihi al da makamantan wannan maganganu fa kullu hadha shirkun wa dalal malaci dukkan wannan shirka ne bata ne yustatabu sahibu ana neman ma'abuci irin wannan ayyuka ya tuba fa in taba in ya tuba ya kuma ya zuwa ga Allah shikenan wa illa qutila in ba haka ba sai a kashe shi a matsayin haddi ina ga lokaci yayi muna yi tsayawa a kan wannan gaba da saura da yawa abinda muka wadi daidai Allah madaukake ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Rijiyun